الله لا يحصى له عدد ولا يحيط به الأقلام والمدد حمدا كثيرا لربي دائما أبدا في السر والجهر في الدارين مسترد ملء السماوات والأرضين أجمعها وملء ما شاء بعد الواحد الصمد وأحمد الله منه العون والرشد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين وإله الآخرين إله يعلم أسرارنا ويعلم نياتنا يا رب عدت إلى رحابك تائبا مستسلما مستمسكا بعراك مالي ومال الأغنياء وأنت يا رب الغني ولا يحد غناك مالي ومال الأقوياء وأنت يا ربي ورب الناس ما أقواك إني رجعت لكل مأوى في الحياة فلم أجد مأوى أعز من مأواك وتلمست نفسي السبيل إلى النجاة فلم تجد منجا سوى من جاك فليرضى عني الناس أو فليسخطوا أنا لم أعد أسعى لغير رضاك وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله وصفيه وخيرته من بين الخلق أجمعين بلغ العلا بكماله فاق الورى بجماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلى الله وسلم وبارك وأنعم على رسول الله الله زاد محمدا تفضيلا وحفاه فضلا من لدنه عميما نادى العباد نداء صدق آمن صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته وفي النوم رؤيته وفي العمل متابعته وفي الجنة مرافقته برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين ما بعد أيها المسلمون أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله اتقوا الله عباد الله اتقوا الله في السر والعلن واعلموا أن تقوى الله عز وجل هو حصن حصين وهو الركن الركين الذي من اعتمد عليه لا زل ولا قل ولا ضل ولا مل ولا اختل اتقوا الله عباد الله يتوجه مضمون خطبتنا اليوم إلى شباب المسلمين أبناء المسلمين ممن يسوق الركشات اتقوا الله يا شباب المسلمين اتقوا الله يا أصحاب الركشات فاركبوها صالحة وضعوها صالحة فالشريعة الإسلامية أتت لتحقيق مصالح الناس عامة وقد وضعت الأحكام التي من شأنها توفير الأمن والسلامة للمجتمع فإنه لا ضرر ولا ضرار والضرر يزال في الشريعة الغراء في الشريعة السمحاء في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فالشريعة الإسلامية تحافظ على الضروريات الخمس وهي الدين والنفس والعقل والنسب والمال وهذه الحياة الدنيوية مبنية على هذه المصالح ولا تتعلم تتوافر معاني الحياة الكريمة إلا إذا توافرت هذه الأمور والمحافظة عليها ومنع أي اعتداء يمتد إليها وإن مما يدخل في عموم المحافظة على النفس والدين والعقل والنسب المحافظة على سلامة قائد السيارات والركشات والركاب من ضوابط من ضوابط الركوب والسير بها ورفع مكبرات الصوت ورفع مكبرات الصوتية وإضرار المجتمع بالموسيقات والأغاني الأمريكية والفرنسية الفرنسية والهولندية فاتقوا الله أيها المسلمون واعلموا أن ربكم جل في علاه وضع لكم ضوابط السير في حالة المشي أو الركوب ومن ذلك قوله عز وجل وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وقال تعالى واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ومنعكم ما أنتم عليه من الخلوة بالأجنبية في الركشات والسيارات لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما ومنعكم ما أنتم عليه من المخالفة لضوابط السير والمرور لأنه يؤدي ذلك إلى إزهاق الأرواح وإتلاف الأموال وسفك الدماء والوقوع في الويلات وقال في ذم الأغاني والنايات ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب أليم فإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب مهين أما يكفي أصحاب الركشات ما, ما من الله تعالى به لأهل مرادي من حفاظ القرآن بأصوات رائعة أما يسع هؤلاء أشرطة العلماء والدعاء والحكماء والبلغاء أما في ذلك كفاية يا شباب المسلمين أما يكفيكم كتاب الله وسنة رسول الله فمن لم يكن يكفيه الثاني فلا كفاه الله شر حوادث الأزمان ومن لم يكن يكفيه ذان رماه رب العرش بالإعدام والحرمان أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل يا نفس توبي فإن الموت قد حان وعص الهوى فالهوى لا زال فتانا أما ترين المنايا كيف تلفظنا لقطا فتلحق أخرانا بأولانا ما بالنا نتعامى عن مصائرنا ننسى بغفلتنا من ليس ينسانا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة عبده وابن عبده وابن أمته ومن لا غنى له طرفة عين عن رحمته وفضله إلهي ما دعوتك فاستجب لي وهب لي ما أشاء كما تشاء أنا العبد الضعيف يقل جهدي إذا ازدحم الدعاة الأقوياء ومن حسب الدعاء يفيد أجرا ولكن لا يرد به القضاء فذلك جاهل والجهل داء وداء الجهل ليس له دواء أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولكم أجمعين اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم ارفع راية الإسلام في كل مكان اللهم جعلنا نخشاك كأننا نراك إلى يوم نلقاك اللهم إنا نسألك حلالا يكفينا وغنى لا يطغينا وصحة لا تلهينا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والشكر على العافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم اجعل بلادنا النيجر آمنا مطمئنا منا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم من أرادنا وبلادنا بسوء فأشغله في نفسه واجعل الدائرة عليه واجعل تدبيره في تدميره يا رب العالمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين وانصر من كان في نصره صلاحا للإسلام والمسلمين واخذل من كان في خذلانه صلاحا للإسلام والمسلمين اللهم صل على عبدك ورسولك ونبيك محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين بارك دم أوا مسلمي أبن خطبة في بياني أكنشي bayan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da jinjina da tari da yabo a gare shi da salati ga manzon kira sallallahu alaihi wa sallam kutuba ta yi bayani akan tunatar da mu cewa mu ji tsoron Allah da kiyaye dokokin Allah a cikin al'amuran mu baki daya mu sani cewa jin tsoron Allah shine umarnin da Allah ya yi ma al'ummomi baki daya da haka mu kiyaye dokokin Allah a asirce da bayyane mu zamo masu bibiyar dokokin Allah masu tsare dokokin Allah mu ji tsoron Allah ya mu bayan Allah wannan hudu ba a dunkule ta yi bayani ne a bisa kan matasa waɗanda suke kai kawo da a daidaita suke kai kawo da a daidaita amma cikin kai kawonsu da a daidaita ba su daidaita al'amuran su tsakanin su da ubangijin su ba su daidaita alaka tsakanin su da wato Allah su mahaliccin su da haka ya mu bayan Allah mu sani cewa addinin musulunci addini ne wanda yake da tsari addinin musulunci gaba ɗaya an gina shi akan kiyaye wasu ababe guda biyar wanda wannan ababen su ne ake ce ma ummahatul maqasid ko ana ce masu ad-daruwiyatul khams wasu malamai suna ce masu al-kulliyatul khams wannan ababen guda biyar ba wai addinin musulunci ba shi da ke cikakken addini wanda ya zo daga gwani na gwanaye wanda ba a cin shi gyara ko wani mutum ya tashi tsara dokoki na ƙasa in dai cikin dokokin shi babu kiyaye waɗannan ababen guda biyar to katon jahili ne bai ma san mai dokoki ba na haka waɗannan ababen guda biyar da su ne ake kiyaye mutuncin al'umma ake tsare al'umma da inda dai cikin biyar nan ya samu matsala cikin zamantakewa al'umma to rayuwar al'umma tana cikin ba barazana da kalubale rayuwar al'umma tana cikin tangal-tangal da haka waɗannan ababen guda biyar su ne maslahohi wanda kullum cikin ayoyi da hadisai da za a je a dawo gabin ayoyin qur'ani da hadisan manzon sallam suna kewayawa ne domin su tsare su ba da kariya akan waɗannan ababen guda biyar da haka malamai suke ce masu su ne tushe su ne ginshiki na shari'ar musulunci da su aka ɗora shari'ar musulunci baki ɗaya wannan ababen guda guda biyar ya mu bayan Allah su ne kiyaye daraja ta addini kiyaye addini na biyu kiyaye rai tsare rai ta dan adam na uku kiyaye hankali na dan adam na hudu kiyaye dangantaka ko kuma mutunci na dan adam na biyar shine kiyaye dukiya ta dan adam wannan ababen guda biyar su ne tushen rayuwa su ne ginshikin rayuwa duk dokar da za a kafa don ta ba waɗannan ababen kariya ne da inda doka ta zamana ba ta da alaka da ba da kariya ga waɗannan ababen to kaddin jahilai ne suka taru suka tsara ta kuma za su kai kansu su barori za su jefa kansu cikin matsala lantana shi yasa shari'ar Allah da yake shi Allah shi yake kowa sanin halittu ko dokoki da kada tura suna kafa a duniya ya wanda ya kowa kwarewa wajen aza dokoki shi wanda ya kula da waɗannan ababen guda biyar wanda ya fi ɗaukar matakai da ba su kariya da sanya tsaro da tsari akan kiyaye waɗannan ababen guda biyar da su waɗannan su ne tushen rayuwa ba wai sai musulunci kaɗai ba duk kafircin kafiri yana son a mutunta waɗannan ababen guda biyar domin da su ne kadai ake iya kwashewa lafiya a duniya amma da inda ka ga rayuwa dan adam tana cikin barazana ko tashin hankali ko rayuwa ta kasa daidaito to cikin waɗannan ababen guda biyar ne aka tabarbarar da wani ko aka lalata tsarin wani ba tsara tsarin shi ba da kyau saboda haka idan ya zama na shari'ar musulunci tana fafatuka ne da ba da kariya ga waɗannan ababen guda biyar kuma ya zama na rayuwar duniya ma gaba ɗaya an gina ta ne domin kiyaye waɗannan ababen guda biyar kuma ya zama na ba a iya samun ingantacciyar rayuwa duk wata rayuwa mai daɗi da horewa mutum in ya je nema ya tafi wajen aikin banza matukar ya yi watsi da waɗannan ababen guda biyar kenan sai da tsare su ne ake iya samun cikakkiyar rayuwa ake iya samun rayuwa mai karamci rayuwa lafiyayya idan haka ne kenan dole sai an ɗauki matakai akan dukkanin abin da zai kai kawo ya ɓata ko ya kawo matsala ko cikas cikin ɗaya daga cikin waɗannan ababen guda biyar don saboda a ba addini kariya Allah ta'ala ya shar'anta addini ya ce musulunci yake so a yi kuma ya ce duk wanda bai yarda a yi wannan addinin ba ya shar'anta jihadin cewa duk wanda zai zama ka tutu a kusa tafarki na tahiyar da addini to shara ce a janye shi da takobin musulunci domin addini ya ci gaba da yaduwa sannan kaga Allah ya ɗauki matakai na tsare wannan addinin saboda don addini ya halicci bayan shi sannan kuma sai ya sanya wasu dokoki wanda su suna da alaka da ƙara samar da addinin da kuma wanzuwar shi ya samu dora kiyaye salloli guda biyar domin saboda daɗa wanzuwar addini ya samu dora azumi domin daɗa wanzuwar addini ya samu dora zakka domin bibiyar dokokin addini duk wasu dokoki daban-daban sai aka kafa domin tabbatar da wannan manufai an ɗauki mataki wajen samar da shi sannan kuma wajen wanzuwar shi da tabbatuwar shi aka ɗauki matakan iri-iri amma yana mana an ce duk wanda ya bar sallah to ya bar addini gaba ɗaya kenan marabar shi da addinin na musulunci shine barin sallah kaga ranadi yana cikin matakan da Allah ya ɗauka domin tabbatar da addini bayan an samar da shi kuma a bashi tsaro da kariya ba a yarda ba wani ya yi ga addini ko ya yi wasa ko ya zagi addini ko ya mai da addini abin wasa ko ya mai da addini da gargajiya duk ɗaya wannan duka domin saboda ba da kariya ga addini haka in ka ɗauka ɓangaren rai Allah ta'ala ya mutunta rai ta ɗan adam gaba ɗaya ko ma ran waye saboda haka aka ɗauki matakai masu tsauri masu tsanani domin saboda kiyaye rai matakan da babu wata doka ko wani kundi na tsari wanda ya ɗauki irin su domin wannan shi Allah mahalicci ne mai abin ne ya tsara abin kuma wanda ya san yadda abin yake don haka ya ce duk wanda ya kashe wani da gangan a kashe shi kuma hamma Allah ta'ala ya tabbatar da cewa cikin haka ne za ku sami ingantacciyar rayuwa wala kuma fil qisasi hayatu yace akwai rayuwa wata irin rayuwa tabbatacciya a cikin qisasi idan kun yi amma sai Allah ya maida abin ga masu hankali domin ana iya samun wanda bai da hankali yaga kamar bai dace ba wanda ya kashe wani a kashe shi daga cewa wannan yana da mutunci sai Allah ta'ala ya ce ya ulil alba ya ku masu hankali da ku Allah yake zance la'allakum tattaqun domin ku kiyaye dokokin Allah sannan domin saboda ba da kariya ga hankali na dan adam na farko dai Allah ya yi umarni da abin da zai haɓakar da hankali ya samar da hankali hankalin ya tabbato ba Allah ya yi umarni da shi sa aka yi umarni da karatu aka yi umarni wato reshen shi wannan ba aikin baturi ba ne aikin musulunci musulunci shi ya umarni da bincike ka ɗora bincike na ilimi domin saboda wannan yana haɓaka hankali shi ne ya umarni da ka tashi tsaye ka yi karatu aya ta farko da ta fara sauka a annabin musulunci ya kara domin da wannan ne hankali yake ƙara yaduwa yake ƙara zuwa da bincike da kuma tunani akan halittun Allah manya-manya da tsare-tsaren da Allah ya dora shi sa ayan Qur'ani suka yi ta kira zuwa ga tunani tunani domin saboda wannan shi yake tabbatar da yaduwar hankali to bayan an samar da hankali kuma sai aka ɗauki matakai na bashi kariya kar a gurfata shi aka hana shaye-shaye aka hana shan giya aka hana sunsuna kashin kadangaru da kwatami da matasa suke duk wani abin da zai taɓa hankali ko ya rage shi ko ya tauye shi ko ya kawo mai cika shari'ar musulunci ta hana ko yau aka kyarkyaro abin kar ka jira sai an sauko wani mala'ika ya zo ya ce haramun shari'ar Allah haɗaɗɗa ce kamar ma tsararra ko yau aka kirkiri wani abu wanda yake taɓa hankali yana sanya hankali ya samu tawaya wallahi tallahi haramun ne a shari'ar Allah a wannan abu saboda haka kenan duk abin da zai cutar da hankali ko ya gurbatar da shi ko ya kawo mai tawaya ko ya kawo mai wato tsaiko shari'ar musulunci ba ta yarda da shi ba domin ta zo ne domin ta ba hankali kariya bayan ta samar da shi na gaba dangantaka da mutunci na 'yan adam shari'ar musulunci ta yi umarni a tsare dangantaka aka haramta zina saboda zina cakula dangantaka take lalata rayuwa take aka haramta duk wata ma hanya wadda za ta kai mutum zuwa ga zina domin fata dangantaka da mutunci aka hana ƙato da ƙatuwa wanda ba ɗan uwan juna ba ba muharramai ba su zauna waje ɗaya aka hana namiji ya taɓa fatar jikin mace aka hana ya gaisa da ita aka hana ya dora mata dariya tana mai dariya ba gaida ba saba aka hana ya dora kallon ta ko ita ta dora kallon shi tana jin daɗi tana tado sha'awar ta ko yana tado sha'awar shi ayoyi da yawa sanannu suna nan furta cikin qur'ani duka Allah ya umarni wannan matakan da aka ɗauka duka saboda a ba dangantaka kariya da mutunci na dan adam domin a tsari na shari'ar Allah duk abin da zai gurbatar da dangantaka wannan ba a yarda da shi ba kuma Allah ya kafa dokoki daban-daban masu tsanani domin daukar mataki akan wannan tushen mai girma sai na karshe shi ne dukiyar dan adam Allah ya yi umarni kowa ya tafi ya nemi dukiya domin ana son musulmi zama yana da dukiya ta halal ashe a nema ya yi umarni cewa duk hanyoyi na neman halal Allah ya halatta ya halatta noma kuma ya halatta nema kuma ya halatta mutum wato ya bi duk hanyoyin da zai bi ya sama ma kanshi dukiya ta halal har ma aka haramta zaman banza da zaman kashe wando a shari'ar Allah ba a yarda ba da 'ya'yan musulmi su yi zaune suna zaman kashe wando mutum ya yi tsoro sai dai a ɗauka aka hana mutum ya zame ma mutane nauyi matsayin shi na matashi mai ƙarfi mai hankali ya zama nauyi kawai ga jama'a shi kullum bai da kus sai dai a bashi bai iya nema wannan duka har manzo Allah sallallahu ya karantar da sahabban shi cewa ɗan ya tafi dashi ya samo itace ya taho ya saida ya samu abin da ya ci ya kame fuskar shi daga shi ya fiye mai da ya roƙi wani ya bashi ko ya hana shi wannan wato duka domin samar da dukiya kenan aka ɗauki matakai kala-kala domin samar da dukiya kuma ta hanya mai kyau to bayan an samar da dukiya kuma sai aka ɗauki matakan ba ta kariya kar wani ya zo kawai birs wani da zuha wani da shan wato sakamakon zuha sai zama na an ɗauki mataki aka ce duk wanda ya saci dukiyar wani a cire mai hannu aka ce kar ku dora cin dukiyar sunan ku tsakanin ku da zalunci da halinci da ciwa-ciwa aka hana riba da kuɗi da ruwa saboda shi ma akwai rishin tausayi da kallaza ma miskin ne marasa shi aka hana dukkanin hanyoyi wanda za su kawo matsala ko gurfata ko tafarbarewa cikin tafiyar lamarin dukiya kaga waɗannan ababen guda biyar in ka tsaya kwata kwata sai kaga musulunci ya yi umarni a samar da su sannan kuma ya ɗauki mataki bayan an samar da su domin a ba su kariya ka su samu matsala to wannan wato magana ce faɗi darasi ne mai girman gaske amma mahallu shahid a ciki shine muna son mu gano cewa matasa waɗanda suke a daidaita sau a cikin garin maradi shin a daidaita sauran da aka kawo 'yan kasuwan da suka kawo ta cikin maradi sun kawo ta ne domin ta zama barazana ga zamantakewa mutane sun kawo ta ne domin ta zama ta ƙara gurbatar da zamantakewa ta ƙara kawo matsaltsalu da rigingimu sun kawo ta ne domin ta zama dalilin sanadiyyar zubar da rayukan bayan Allah da mai da bayan Allah guragu da mai da bayan Allah masu kinjallallun hannuwa da sanya bayan Allah cikin hatsarin rayuwa koko sun kawo ta ne saboda tallafa ma zamantakewa kewa ko mutanen maraɗi ko sun kawo ta ne domin dawa ma matasa marasa aikin yi sun kawo ta ne domin tallafi ta kamawa haka ba saboda wannan manuhohin ba suka kawo babu shakka duk waɗanda suka shigo da a daidaita a maraɗi manufa mai kyau ta suka shigo da ita to in haka ne ya kamata matasa iyan musulmi musulmi diyan musulmi ya kamata ku dora tuka a daidaita da sifa irin ta musulunci ku dora kamantuwa da kamanceceniya ta musulmi a duk inda kuke cikin a daidaita ku kai zamana kai kana ka shiga a daidaita ashe baka daidaita da komai ba baka daidaita da kanka ba kai da kanka baka daidaita hankalinka ba cikin a daidaita baka daidaita rayuwar al'ummar ka ba baka daidaita girmama manya ba balle wato matasa balle sauran mutane baka ba mutunci kawai za ka ga matashi dan musulmi kamar dan yahudi cikin a daidaita ya ishe ka bala'i ga 'ya'yan musulmi yana da wahala in ka kare mutum ɗari waɗanda suke da adaidaita ka ji mutum goma wanda ƙur'ani ne ke tashi cikin adaidaita su ko ka ji wanda wa'azi ne suke saurare za ka ji disko da gida da ƙaraji wasu waƙe-waƙe na amerikawa na firansawa na holandawa wasu na bangon duniya can ka taɓa shi ba sai ka ji shi ɗan adaidaita sai ka ce an kawo ma ɗan adaidaita adaidaita don ya ɗora wato transport na waƙoƙi ana kawo mashi su daga can yana sanyawa duk inda suke titin titin titin ya tafi ya samo babul babul ɗirka ɗirka ya tada hankalin kanshi ya tada hankalin na ciki ya tada hankalin masu zama cikin gari wannan ba daidai bane gare ku ya ku ƴaƴan musulmi a matsayin ku na musulmi matasa ƴaƴan musulmi ne kuma ku da kanku musulmi ne duk wanda zaka kira Allah sai ya ga wani bawan Allah yana cikin shin wannan disco dididim dididim lokacin sallah sai ya kashe ya tafi ya sallah kuma ya hito kuma ya ci gaba da kunnawa har ya zamana wato ya kai kamar matsayin mutane ba su ɗauke shi komai ba sannu sannu abin da yake sabon Allah ne sannu sannu in mutane suka kyale shi suna saba da shi sai zama ba sabon Allah ya zama kawai sababban abu an saba da shi har ma wanda zai ce bai da kyau shi zai zo da bakon abu da sabon abu to sabon Allah da abin da Allah ya haramta ko dukkan duniya suka taru suna yi wallahi tallahi ba su isa su sa Allah ya canza harafi ɗaya ba na ayoyin shi ko sabon Allah yana nan matsayin zunubi yana nan matsayin sabon Allah ko duk duniya ta taru tana yi Allah ba bai wato shi da ya halicci duniya bai gagara halitta wajen da zai sanya su bai masu hukuma saboda haka cikin muguntar da yan adaidaita suke yi a cikin garin marari akwai rashin mutunci rashin mutunta kunnuwan mutane da sanya saurari wannan kaɗe-kaɗen da rairayen duk girman mutumin da ya zo ya shiga cikin adaidaita tana yiwa ɗin tiza ne mai kurkura bai damu da irin wannan shiriri ta ba tana yiwa wani malami ne tana yiwa wani almajiri ne tana yiwa mutum ne mai kimci mai kamun kai amma sai ga baya ganin mutuncin shi baya ganin girman shi baya ganin warware shi kawai zai kunna wa'annan ababe tikitin tana yiwa yana da matsalar kunnuwa ma ka cutar da shi ka zama dalilin ƙara dumautar da shi wannan kaɗe-kaɗe da raye-raye da wake-waken banza da kuke kwasawa daga ƙasashen arna kuna sanyawa kun sannan sai ka zama a daidaita wa in a daidaita shi ma wato babu lolin da kananu ne sai ya yi da barbaro duk yadda take tsohuwa ba kasuwa sosai sai ya tara kuɗi ya je ya samu bakuloli shibga shibga kawai dan dai ya kawo masifa ya shibge cikin al'umma kawai da haka wato ya kamata matasa na musulmi su ji tsoron Allah su sani cewa lokacin da kake cikin wannan ka sanya ikotar kwarciciya ka tada babuloli kana cikin hayaniya wallahi tallahi tana yiwa daidai inda aka sa ma ta kare ta rayuwa kai tsaye mala'ikan mutuwa ya sallamo kana a daidaita baka daidaita komai ba ya tafi da kai kana ganin ina za a da kai to wanda ma ya zo ya tar da ka mutu cikin a daidaita amma disco da music da babul babul kasanya suna ta kara wani irin kallo zai ma wani irin tunani za ka barin shi ciki idan iyayenka musulmin kirki ne suna jin tsoron Allah suka tarsa ɗansu ya yi hatsari bisa hanya ya mutu amma a daidaita da yake ciki ka yana sai wani arne ke waka yana ta kwaranci tana yi wa zagin uwayenku ne yake ko zagin addinin ku ko annabin ku kai baka damu ba sai kada kai kake kamar ka dangare cikin a daidaita ka zo ka mace a haka ni za ka gaya ma Allah wa'azi ne baka taba shi ba cikin garin maradi to ko shafan kake yanzu ka shashin wa'azi balle cikin maradi shi ne baka taba yi ba saboda haka me yasa wasu matasa suke daukar kansu kamar cewa su ba su cikin wa'anda alƙalin rubutu hukunci na lada da zunubi yake a kansu uwayensu sun faɗa musu sun ki malaman gari sun faɗi sun ki manya sun faɗi sun ki to wa kake so ya faɗi kenan babu wanda zai faɗi gaji sai mala'ikan mutuwa to wallahi tallahi mala'ikan mutuwa idan ya zo yau mai izin ya tazakkaru al-insan wa anna lahu dhikra a ran nan duk irin yadda kake kunku duk baka jin wa'azi baka jin nasiha wallahi tallahi idan mala'ika mutuwa to sai ka ji nasiha sai ka ji wa'azi sai dai Allah ya ce wa'azin ba zai amfane ka ba lokaci ya riga ya kure saboda haka ya kamata ka shirya ka daidaita da Allah ka ya kai mai a daidaita kar ka rudu da rayuwar duniya kana cutar da kanka alaran mumin maradi da mahaddata Qur'ani na maradi me suka ma haushin me suke baka gaba ɗaya da baka iya sanya karatun su ka dora saurare dukkan yadda Allah ya arzuta wannan garin na maradi da manya-manyan makaranta alkur'ani da muryoyi ran kaɗaɗan zakakwai cakwai suna karanta alkur'ani duka babu wanda yama to in ba wanda yama ke tara mana kasashen larabawa ka ɗauko wani makarancin qur'ani ka sa karatun shi duka duniya babu wani makarancin qur'ani wanda muryar shi take birge ka zaka iya saurare ya kai dan musulmi musulmi dan musulmi sai ta kashe wato can karshen duniya ka samo wani katon arne shakicecen arne yana waka kai da kanka ga jahilci da yake faɗi ka zo didim didim ka ta saurari kana hauka sai ka ce wanda aljani ya hau bisa kanshi kana tahe kana rawa kana girgiza wannan ba daidai ba yana cikin kurakuran da ya kamata duk wanda yake da iko akan kan shi ya hana shi domin cutarwa ce wadda ba a kan shi kaɗai ta tsaya ba ta shahi sauran al'umman musulmi ta shahi zamantakewa ta al'umma bayan haka nan ya kai mai a daidaita ya kamata ka san da cewa cikin dokokin a daidaita bai halatta ba ka ɗauki macen da ba uwarka ba ba kaunar uwarka ba ka ɗauke ta daga kai sai ita cikin a daidaita wannan sabon Allah ne ba hujja ba larura wadda ta halatta mu haka mace wadda ba bu dangantaka manzo Allah sallallahu ya haramta keɓanta da mace ta'adin da ake da ta'asar da ake ta hanyar a daidaita cikin maradi lalle masu hankali sun sani kuma suna gani a daidaita ta zo ne don ta taimaka ma karuwai da kwartaye wajen kwartanci a daidaita ta zo ne don ta taimaka ma barayi da yan hashi a daidaita ta zo ne don ta taimaka ma miyagun mutane wajen mugunta tsakar dare koko ta zo ne domin ta agaza ma mutane ta rage masu ɗawainiya ta balagoro ta rage masu ɗawainiya ta tafiya me yasa mutane suke canza abin alkhairi su yi dubara shi ɗan ya ha'ince su su maida shi abin sharri matasa da yawa yau suna amfani da adaidaita wajen ƙara tula mazina ƙasa suna amfani da adaidaita wajen ƙara hayaƙin iska iskanci suna amfani da adaidaita wajen ƙoƙarin tallafa ma shedan da kayan shedan da harkokin shedan haka matashi ya ɗauko 'yan mata cikin a daidaita su bi duka ba uwa shi ciki ba wata ƙauna shi ba wata wadda take muharrama shi amma ya sanya su gaba sai wani ba wake ta hannuwa yake yana takulo su sai wani wake ta hannuwa yake yana kwane-kwane yana yana yana takulo su da hannuwan shi to gani yake nan wurin wallahi tallahi kai da kake bisa hanya kake neman ka sabka lahiya wai ma ba rashin tunani ba da fitan basira yaushe mutuma to wannan fa ba fa yan adaidaita bane kadai suka shiga cikin matsalan Allah akwai yan takasi takasi akwai yan kabu kabu kai hadda yan karkar kar ya kamata malamai su tarda wato darakatoci masu masu gidan karkar kar su je su gane su kar da kar su faɗa musu cewa akwai wasu dokoki wanda ya kamata a gyara su a matsayin mu na musulmi yasa in mutum za ya balaguro cikin kar daga marhad zuwa ya mai ba a sa mashi wa'azi tana yi wa wannan bawan Allah da yake cikin kan bai da lokacin sauraron wa'azi a rayuwar shi don me ba ku amfani da wannan damai ku mai wa'azi ku sa mai kasutocin nan wasu malamai su faɗakar da shi amma sai ku sanya musu wake-wake da fina-finan shiririta wanda ba su kara musu komi sai da wani da wani dankalin soyayya wai a koya ma mutane soyayya wayanda suka kasa zaman aure su ne suke tsara soyayya wai su zo su koya ma wani mai aure zaman aure wanda su aure ya gagare su a rayuwarsu ta duniya waccan an kore ta wannan an koro shi wannan ya rabu da matar shi wannan ya mata wulakanci wannan ya mata dukan tsiya su ne suka taru ha suke tsara funafunai wai suna gwada ma mutane yadda ake soyayya kai ka iya soyayya ka kasa zama da matar ka ke kin iya soyayya gwana ce ki aka koro ki daga zaman auren ki shi ne dan shiriri ta mutum zai balaguro sai a sa musu ire-iren wa'annan kasuwancin kuri suna kallo ana fata musu lokaci wata wannan ma cin mutunci ne da cin haƙƙin 'yan adam a matsayin mu na musulmi an ci haƙƙin mu cin zarafi ne na addinin mu yau shi aka ce cikin tsarin rayuwar mu mu yayi daidai da mu irin wannan abubuwan saboda haka abin da ke daidai shine abin da zai amfani mutane wallahi da a sanya wa mutane wasu funafunai da wasu kaɗe-kaɗen banza mutum za ya balaguro yana ta addu'a Allah kai shi lahiya amma ga shi cikin bala'i ai abin sashen hankali ne a tarda mota ta yi hatsari da ku dukkan mutu amma kaɗe-kaɗe da raye-raye na ta tashi tana yi wa addinin Allah ake zagi cikin waƙoƙin nan ina za ku sa kanku a haka kuma babu wanda ya damu sai ga mota ta tashi ta yi balaguro har ta dirje duka musulmi ne ciki watakila hata malamai babu wanda zai ce tak kamar an ma kowa rihin baki da ɗinkin baki wani bai kauna a zuciyar shi amma ya gani yake wai yawa ne tashi magana dan iska bai shi kumiyar iskanci ba kai mutumin kwarai baka jin kumiyar aikin kwarai lalatacce bai ji kumiyar yin lalata ba kai da kake akan daidai kake abin kwarai zaka dora dar dar kana jin nauyi kana da hakkin ka tashi kai magana ka ce a kashe kwata-kwata walla a sa maka diskur na wani ministir cikin kar ya yi a sa maka wannan kada-kada a sa ma diskur ko da da yaran da ba ba kashi ne na wani mutum ya ta diskur ha a shirya mai kana saurare wallahi tallahi ya fi dama dama da sama kaɗan kaɗan da raye raye har nawa ta shirke ce ta juye na tahi lahira da direban da na ciki alhali suna cikin kalle-kalle kar nawa ta lalace wasu suka mutu wasu suka kaririye alhali suna cikin kalle-kallen ababen da bai dace ba ga musulmi saboda haka ya mu bayan Allah musulmi ku sani cewa kiyaye dokokin hanya yana cikin tsari kyaukyawa wanda addinin musulunci ko da dokokin hanya ba tsara su ba da awi da hadisai wallahi tallahi awi da hadisai suna goyon bayan tsari su domin dukkanin malamai sun yarda cewa suna cikin almasalihul amma hau da haka dole ne a matsayin ka na musulmi ka kiyaye dokokin hanya amma yan adaidaita ba ku cika kiyaye dokokin hanya ba ku yi hakuri duk da cikin ku akwai iyayenmu akwai uda da wato dattawa masu hankali amma ina zance akan mahirin jaye ne matasa yan gwaita wanda ake ba a daidaita cikin adaidaitan ma gwaita gwaita su ga kai matsayin ka na dan musulmi me yasa me yasa wani shi'ar duk wata alama ta musulunci ba ta burge ka sai ka dauko dabi'un yahudawa kai tun daga gashin kanka kadai an samu matsala tun daga gashin kanka kadai an samu matsala baka daidaita komai bana amma ka shigo a daidaita ai hallaka mutane ne zaka dan a daidaita nawa ya dalilin hallakar rayukan mutane ashe shari'ar musulunci ba cikin manya-manyan abin da take yaki da abada kariya a kansu ba akwai zubar da rai fatar da ran wani ko kashe wani to dan ta nawa yake zama sanadiyar hallaka wasu ta haka wannan aiki ne na hukuma ta sanya dokoki kuma ta tsananta kan duk wani dan adaidaita cewa ya kiyaye haƙƙin zamantakewa da haƙƙin 'yan adam idan bai jin tsoron Allah idan ya bijire ma Allah ya kwashe kayan shi tsakanin shi da Allah ba mutunci to ya kamata wato dan adam mai mulki ya daga sanda shi da mulki ya tilasta shi ya kiyaye dokokin al'umma in shi bai kaunar kanshi to dole ne ya tsaye wato dukkanin bannawar ta zamana ba a kan mutum shi kadai take tsayawa ba tana faɗa ma wannan to wannan dole ne a tashi a magance ta saboda haka wato yan a daidaita sani cewa ba wai dan a daidaita ba ko kai da kake zaune gida kan kunna ire-iren wannan kaɗe-kaɗen da raye kana saurare wallahi tallahi ka san da cewa ba ibada ba ce ba neman lada kake ka san da cewa in ka mutu nan ba sa'a ba kai cikawa kwarai ba kai da kanka ka sani to in haka ne yasa Allah ta'ala ce wa minan nasi man yashtari lahawal hadith zargi ne yace cikin mutane akwai waɗanda suke sayan kaɗe-kaɗe da wake-wake lahawal hadis wallahi tallahi sahabban manzo Allah sun fassara shi da wake-wake haka Abdullahi ibn Mas'ud yake tabka rantsuwa babban rantsuwa yace wallahi wannan aya tana ne in wake-wake akwai waɗanda suke tsawo wake-waken banza da yuzilla an sabilillah don su fitar da mutane daga hanyar Allah sauraron wannan abun dukkanin malamai sun tabbatar da yana cirar da munafici cikin zuciya sauraron ire-iren wayannan ababen yana sa mutum bai jin zakin qur'ani ko an karanta bai shi shi yake ma kamar sai koma kamar bai shi dano bai iya sauraron qur'ani in dai mutum ya saba da irin wayannan ababen wallahi bai iya sauraron qur'ani sai dan Allah ya nike shi da alkhairi kare zuciyar shi ta dawo daidai qur'ani me ya matsala ne don Allah mai yi rage ka kai dan a daidaita idan da mana tun da sai da kafin Qur'ani ne kake saurare kira'a ko kuma wa'azoji ne malamai su daban-daban watakila wanda kai kana da bukatar wasu an ciki kai amfani da shi kana saurare kaga kai da kanka kana neman halal kuma sannan kana yada da'awa da wa'azi ya rage ka wannan shine aikin ka a matsayin ka na musulmi dan musulmi Allah ta'ala ya sa mu gano mu gyara saboda haka Allah ta'ala wato ya zargi Yahudawa cikin Qur'ani a lokacin da suka canza abin da yake alkhairi ne suka bar shi suka dauki wanda yake kuma bayan shi a tasabbihu allazi huwa adna bil ladhi huwa khair ku da kuke musulmi ƴaƴan musulmi kuna da ababe na alfahari in ana alfahari musulmi suna da abubuwa na alfahari wanda ya kamata duk inda suka je duniya su suka kai su hudu cewa shi musulmi ne ga kayan su kasa kake rungumar kayan arna kayan kafirai kana musanya abin da yake mai alkhairi da abin da yake koma baya saboda haka abin da ke daidai ga ƴaƴan musulmi shine su tuba zuwa ga Allah waɗanda suke aikata waɗannan ababa Allah ta'ala ya ganar da mu ya fahimtar da mu baki daya Allah ta'ala ya biya mun bukatocin mu na alkhairi wannan kasa ta mu ta nijar Allah ta'ala ya kara zamnar da mu lahiya da tsakanin da fitinu Allah ta'ala ya kare ya tsare waɗanda suke kokarin tada hankali a cikin kasan mu Allah kamar maganin su waɗanda suke fafutuka wajen kawo tsaro da zaman lahiya Allah ya taimake su Allah ya daga musulunci da musulmai a cikin kasar mu ta Nijar ya kaskantar da kafirci da kafirai Allah ta'ala ya sanya wannan damuna da muke ciki ta zamo mai albarka ya arzuta mu da abincin dabbobi da mutane ɗayan uwanmu da suka tafi wajen ayyukan hajji Allah ta'ala ya kai su lahiya kuma ya maido su lahiya kuma ya sa su yi hajjin mabrurun mutaqabbal waɗanda ba su samu ikon halarta ba Allah ta'ala ya arzuta su da zuwa a shekara mai zuwa sai da sallah
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا